الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وآله وصحبه أجمعين وما البركة مناشكين كتاب التوحيد نبب مالمي الشيخ محمد بن عبد الوهاب زمان الشدة inda mun karanta ma'ana babi wanda ke karantar da mu duk wanda ya tabbatar da tauhidi bai shiga aljanna ba tare da hisabi ba Allah ya samu ciki ya rabbal alamin yace al'ula mas'ala ta farko fihi masail ma'rifatu maratibin nas fi tauhid sanin martabobi darajojin mutane a cikin tauhidi kaga imani ma hawa hawa ne haka tauhidi girman tauhidi a cikin zukatan bayi hawa hawa ne yanzu tauhidin annaba da tauhidi waɗanda ba annaba kaga ba ɗaya ne ba martaba martaba ce wani tauhidi tauhidin sa yana kai gare sa inda duk inda yake rayuwa ka annahu yara Allah kamar ga Allah yana gani kaga wani bai samu alawa bai samu wannan matsayi ba wanda bai iya gane Allah bil haqiqa الثانية ما معنى تحقيقه معنى تبتر da tauhidin da babu yake man haqqaqa التوحيد tahqiqi tawhid shine dole sai ka san Allah da sunayensa da sifofinsa kuma ka rayu akai da zahi da wahala da daci da daɗi kana nan akan Allah kadai ke bada kuma shi kadai ke hanawa ko to ka tabbatar da tawhid ba faɗa kawai ba المسألة الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين يبود كلاري دجنجنا دعلا ينيقبا وانت إبراهيم amincin Allah ya tabbata gare sa ayoyi da dama duk inda Allah ya ambaci Ibrahim so da dama sai ya tsarkake Ibrahim ba shi ba shirka wannan kirari ne kai tsaye daga Allah da bawan sai samu kun san cewa lokacin da an kashe fa Ibrahim a cikin wuta dan a kone sa duk garin ba mumini in ba Ibrahim ya yi wa'azi ya yi an kace kawai aka shi dar me shi an kai to malumai sun ce lokacin da an ka jefar da shi akwai mala'iku wanda sun ka nemi izinin Allah su ka masa agaji saboda tauhidi da sanin Allah kadin ala kulli shay sun ce mun zo mu ta yace ba Allah ya san halin da nake ba na yahe muku na san da taimakon Allah yana nan lokacin yace hasbi Allah wa ni'mal wakil yana faɗan haka wa kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim saboda hawa ne kaga wani bai iyawa ka faɗa rami wani sai kawo hannun kaga dama dan baka da ma'arifa na Allah dole ka bada hannu ka fito akwai wanda kuma ya ɗauka ma annabi alƙawalin ba zai ƙara roƙon wani komi ba ko abun da halal ne ba ni ruwa saboda yana yawan tambaya annabi na ba sai wata ran annabi ya zamna da shi mai wa'azi ya sha masa yace in kana iya gakkar roƙi komi da kowa yace na ɗauki alƙawari abokan sun ce wallahi rayuwar da mun kai ba mu taɓa gani yaro ce wani ba yana busa abun hawa raƙumi ko doki bulala ta faɗi ƙasa yana jin nauyi ya ce kamin bula sai ya tafka ya ɗauko to cikin tafiya wata ya faɗa cikin rami kasan duk wanda ya ma Allah alƙawari sai an jarrabe sa yana cikin rami bai yi ihu ba kawai ya nuna ma Allah ina nan akan alƙawari na kai kadai za ka tsaye an ka hiddo shi cikin rami ban ce in kawa da cikin rami ka ce ga a ga dama matsayin ka bai kai hawa hawa ne jama'a in ka yarda da Allah to Allah zai nuna ma shi mai iyawa ne to imani ne ke sa mutum ya kai wannan daraja imani ne ke sa mutum ya kai wannan falala Allah ya kara mun imani da lafiya ya rabbal alamin الرابعة ثناء على صلاة الأولياء بسلامتهم من الشرك يقول كراري da Allah ya shugabannin waliyai da ma'ana duk wani waliyi shugabannin su Allah ya kirari da yabo gare su ni Allah ya yabe su bi salamatin min shirk Allah ya jinjina musu cewa ba su ba shirka sun amintu daga shirka ba wani ba annabi wanda yake shirka to malumai sun ce matsayin waliyi martaba ce akwai waliyi da ana ce a waɗannan mutane sun ce babu waliyi suna zagin waliyi a'a duk wanda ke zagin waliyan Allah to yana ja'in jami da Allah waliyi shine masoyi wanda Allah ya so sa yaushe za ka samu wannan matsayi sai ka samu matsayi na imani da tsoron Allah haka Allah ya yabi ya ce ba tsoro ba fargaba ga waliyansa kamar an tambayi Allah su wane ne ya ce allazina amanu wa kanu su ne waɗanda sun ka iman sun kasance masu tsoron Allah kenan ba alama ce na dogon rawani ko katuwar riga mutum ya sa riga bakwai ya zo ya yi huska ya yi duk ko ina yana magana kowa bai shi sai wani ya ɗaga murya ce waliyan Allah ba haka ake sanin wali ba wali mai kiran mutane zuwa ga bautan kabari masoyin Allah kuma yana kiran wani Allah wali mai kiran mutane zuwa ga shirka cikin waƙe ana yabon inya subhanallah da kafirci ana cewa an ba shi kun fa yakun cikin maganganun suna cewa wai kiyama in ba ya zo ba a kiyama la haula wala quwwata illa billah kuma yabon nan da ake ana kirari duk wurin yawancin maulidi da ake kina Allah malam kalmomi na shirkiyat a zo ana yabon wani shi Ibrahim an ce huwa imamul auliya a kulla wai shine shugaban duk waliyai subhanallah wannan gaskiya ne jama'a to ina annabawa za a ce ga wani mutum in bai zo kiyama ba a hisabi sai ya zo ta kwana kuma ba annaba ba ba annabi ne Allah ya raba mu da bata shugaban waliyai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi kiran mutane zuwa ga tauhidi kadai rayuwarsa gabaci ɗaya tauhidi ce ina Allah ya jinjina ma waɗannan bayinsa da tsirarsu daga shirka ba su ba shirka al-khamisa kaunu tarkin ruqya wal kai min tahqiqi tauhid bari wannan ruqya na shirka a zo a yi ta kirari waɗansu tatsuniyoyi na shirka na kalmomi wanda ba iya sanin ma'anarsu kuma ma'anar ko da an san ma'anar sunan aljannu ne ake kira to barin waɗannan yana cikin tabbatar da tauhidi ba wai rukiya gaba ɗaya ba rukiya akwai shar'iyya wadda qur'ani ne da hadisai kamar yadda bayani ya gabata annabi da kansa in bai da lahiya ana yi masa rukiya sallallahu alaihi wa sallam السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل ما ليش كسنتور ودنن أبو بوا متتر ودنن حاليا cewa mutum zai samu shiga aljanna saboda sifofi kaza to matattarar waɗannan sifofi huwa tawakkulu shine dogaro ga Allah duk wanda ya samu matsayi na mutawakkil mai dogaro ga Allah to ya samu komi a rayuwarsa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu الثابتة عمق علم الصحابة ما ليس ذرع علم صحابي سنة علم من ذرع بمعرفتهم malai ce saboda suna da sanyar cewa annahum lam yanalu zalik ba za su samu shiga aljanna ba illa bi amalin sai da aiki dan shi sun ka tambayi a manzon Allah a faɗa musu su wane ne haɓoka shi yace a roƙa masa Allah ya sa cikin su asamin hirsum alkhair kwaɗayin su zuwa ga alkhairi sahabbai suna da kwaɗayin alkhairi التاسعة فضيلة هذه الأمة فلا الوجع الأمة بالكمية الكمية يعني الكثرة falalar wagga al'umma bangaren yawa suna da yawa kuma yawan albarka gare sa al'umma annabi ta yi kowace al'umma yawa a cikin aljanna ta yi kowace al'umma alkhairi da albarka kuntum khaira ummatin wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wagga al'umma ita ce khiyara al'umma da ta yi kowace al'umma to falalarta ta bangaren kammiya yawa wal kaifiya da kuma bangaren kaifiya a cikin za a samu mutum dubu saba'in za su shiga aljanna da vip ba a tambaye su ba a yi musu azaba ba su kadai ne ba akwai waɗansu duba'e wanda sun samu lafifin shiga aljanna ba tambaya shi abubakar yana cikin wanda kowa bai tambaye sa duk imanin mai imani in an ɗora imani duk mutanen duniya banda annabawa a kawo imani abubakar a kan sikeli to zai rinjaye imani dukkanin mutane as-siddiqu Allah ya kara masa yarda ya rabbal alamin mala yace al-hadiya ma'a al-ashir afwan fadilatu ashabi musa mas'ala ta goma falalar mutane annabi musa الهادي عشر عبد الأمم عليه عليه الصلاة والسلام جدت الأمم zuwa ga manzo Allah ana nuna mai ga wanga annabi ga al'ummarsa الثاني عشر أن كل أمة قوة الأمة تبشر وحدها مع نبيها أنا سادة ثاني إذا كتيت على دمون صنطة النبي وقع الأمة ذات الشيدة دكا من الأمومي حديث يا تبت إن أن تدع النبي نوه سيأتدع الأمة الله يشي نوه كائسة تساقونا يشي نائسر الله تو الأمة وانقباوا باوانا نوه يا ذو ورنكو يا إسر sai su ya mu ba mu gano mu ba su yi ƙarya kahirar su ce ya mu ba mu taɓa maganin ka ba ba wa'azin da ya taɓa yi mana sai Allah ya ce mu nuhu wa zai yi ma shaida ya ce al'umma Muhammad sai mu zo mu ce inna arsalna nuhan ila qaumi ce to kun ji ko ina kun ka ji wannan cikin qur'ani da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam kowace al'umma mu za mu masa shaida annabi kuma shi bai mu da shaida alwallarka sai a ce annabi kai kace irin wata alwalla in ka samu na'am to tayi za a sa mamaki in ka yi wata irin alwala ce wa yake to wallahi wallahi ga ma a ce balanta ho kai kace alwallar ga dan shigar ka bi kowa kawai ka bi annabi kai tsaye ka huta ka ji ko Allah ya samu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama الثالثة هو الثانية الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء karamcin waɗanda sun ka karɓa ma annabawa waɗanda sun ka karɓa ma annabawa suna da karamci amma annabawa ba su damu ba saboda mai rabo kaɗai ke iya samun shirya الرابعة عشرة أن من لم يجيب أحد يأتي وحده دك النبي ده ba wanda ya karba mai wa'azin to za ta da shi kadai zai ta shi kadai ba tare da waɗansu ba saboda waɗancan matsayin kahirai suke dan ba su karba ma manzon ba al-khamisa ashara samaratu hadal il malice umfani da falala da ayan itacin wanga ilimi wa huwa adamul iktirar bil kasara in ka samu ilimi mai nutsuwa na tauhidi to ba za ka rudu ba da yawan jama'a ka san akwai masu ruduwa da yawa a muna da yawa fa shi gaskiya ita gaskiya ba a gane ta da yawa ana gane gaskiya ne da dalili yanzu a ce cikin wata ƙauye mutum biyu kaɗai ke sallah duk sauran ba su sallah to bayan jama'an za a bi ko bayan mutum biyu bayan mutum biyu ko shekara kuna da shi kai kaga bana maulidin mutane ta karuwa su hadda wani ya zo hadda shugaba hadda wani to shi Allah ba ruwan shi da wani mai ilimin tauhidi bai ruduwa da yawan mutane saboda gaskiyar ana gane ta ne da dalili annabi shi kadai ya fara wa'azi a garin makka a koye kuma da ya shigo gida khadija ta ce na bi ka usama na gidan shi yace ni ma na imani ya hito wurin abubakar yace kai yace na yarda sai da an kai shekaru koya ake karatu a gidan arkam wani bawon Allah ne ya ba da gidansa a koyi sai an rihe kofa kahirai sun yi su yawa to ina gaskiyar take bayan jama'a ko bayan kankanin mutane bayan waɗanda suke akan gaskiya kenan ahli sunna gakku rudu gakku damu da cewa ai waɗanda sun yi yawa yanzu mawaki guda yana iya cika istad akwai wani comedian mai ba da dariya ya taba cika istad da jama'a da yara da mata kuma biyan ake yanzu wa'azi ko dala ba a biya ka isa ka cika istad sai jama'a ku zo istad za a kala lawa zai tsariya sai wanda ke da rabo ko ba a cika da mana Allah ya tausaya mana haka kuma wa adami az-zuhd fil qilla in mutum ya samu ilimi bai tarewa bai samun ma'ana fargaba saboda mutane ba su da yawa alƙilla yana da to mutane ba su so ba malam ka damu in kana karantarwa ka karantar ko da mutum ɗai ke zakwa khalas a ci gaba da shi haka annabi ya fara da'awa sallallahu alaihi wa sallama السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى معنى أني رنغمي أكمل معنى رقية ya halatta a yi rukiya na shari'a saboda kambun baka ko maita ko ko zahin jiki ko ko wani dahi kunama ko maciji ya halbe ka akwai adilla kana iya karan suratul fatiha kamar wanda wannan sahabi bayan da ya gabata yayi karanta mu wannan sarki kuma ya samu lafiya mala yace at sabi ashara umqu ilmi salaf zurhin ilmin magabata li qawlihi saboda ya ce ma malamin sa gashi gashi gashi ga dalilin da yasa nayi ruqya yace to kad ahsana man intaha ila ma sami'a tabbat ya kyautata wanda ya tsaya daidai inda ya shi malam kuma ya kara mai isnadi yace walakin kaza wa kaza to fa ulima an al hadith al awwal sanan za a gane cewa hadisi na farko la yukhalifu thani bai saba ma na biyu الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان ثم قباتا suna nesa da yabon ɗan adam bi ma laifafi da abun da bai yi ba ba su son yabo kuma ba sa yabon wani da abun da shi bai aikata ba menene yasa ya kawo wannan matsala bawan Allah nan da mala yake cikin ko haifi wannan tarmamu a dare yace ana walakin sai dai bana cikin sallah ga dalilin da yasa dan mi yayi gaggawan cewa ba fa sallah nake ba dan gan mutane su yaba ce a shewa ne kiyamul layli yake a lokacin ana son mutum ya ɓoye kyakkyawan aikinsa da ba dole a gani ba an tambayi wani bawan Allah manil mukhlis wane ne mai iyi dan Allah yace al mukhlis man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'ati shine mai ɓoye ayyukansa na ƙwarai kamar yadda yake ɓoye zunubi ka san kowa na da zunubi ko kuma zunubi in za ka yi shi ba bai na jama'a za ka yi ba ko kana ɓoyewa to mukhlis kamar yadda yake ɓoye in ya zai yi zunubi haka yake ɓoye wani alkhairin da ba dole ba to ga kai koma sallah a matsal gida ka ce kana ga ɓoye sallar ka ne a abinda fara'i sallar isha dole sai ka zo mata zakka dole ka bayyana hajji dole sai an gani cikin jama'a za ka yi amma wani sadaka za ka ba makwabcinka wani abu za ka sada zumunta ko ka yi azumin nawafil azumin landi ko ce ba dole ba mutane su sani sai in darura sai in darura ta kam yau mutane ya ofis ofis wani shekara goma yana azumin litinin alkami amma saboda sum'a sai ya bata darura ke ta ka gayi ana sa'im dan uwa in ya kire ka walima na arme yayi arme yayi liyafa ya gayyace ka annabi ce wajibi ka karba to ka ko annabi yace in ka ga dama in kana da azumi ka warware azumi ka ci ko ko kai masa addu'a to kaza gaskiya ban son aje azumi amma ka aka zo wurin gayyata aboki na ci mana cikin darura kana jin nauyi ce to gaskiya aboki na zakka da azumi nake Allah ya sa albarka Allah sai ka wuce amma ba dama kana neman okaziyo a ce azumi kace ba in haka ne shi Allah ya sani ka ka wannan dan neman okaziyo jiya an gyara wurin ga wani a ka shi ne lakka kasan nan na gyara amma ga gaya ma kowa to ka rigai ka gani mana mu yi dan Allah kun duk abun da za mu yi mu nemi yardar Allah kuma ba gayi ba shi ke nuna ba dan Allah an kai ba akwai lokutan da gayi yana da amfani mun gane ko to Allah ya ba mu ikhlasi ya rabbal alamin salaf kun nisanci wannan atati ashira qawluhu anta minhum da annabi yake ba ukashi kana cikin yan aljanna alamun min alamin nubuwa alama ce daga cikin alamomin annabawa nan cikin ma akwai wanda ya san dan aljanna ce ni tun da na ga wani dan aljanna ne wallahi ba gaskiya take ba aqidatu ahli sunna wal jamaa ba mu ayyana wani mu ce wani dan aljanna sai dai muna sa rai muna kyautata zato in mutum ya mutu kamar ranar juma'a ko daren juma'a kuma musulmi ko ya mutu yana karatun qur'ani ko ya mutu yana sujjada mu ce muna sa rai ya huta wanda kuma mai sabon Allah ne muna yi mai tsoro ga aji cikin azza amma a yi ta'ayini a ce wani dan aljanna wani yana bugun gaba ai ya ga wali a an shafa mai kai ya samu aljanna to shi malamin ma ya samu aljanna balle a ce in ya shafa kanka ka samu aljanna ko kun san ana sai da kilan aljanna Nijar an saba sai da kan ahli sunna su tashi su yi wallahi kilan aljanna kuma tsaye ake mutum ya je ya aje akwai wani ɗan ƙaramin litta ana ce wa iza matal abdu ana saida ma mata da maza kaso wa in ka saye shi in ka zo kabari munkar wanda kudi sun tambaye ka wucewa za ka yi sai da ahli sunna sun ka tashi da kira zuwa da tauhid Allah ya saka musu da alkhairi malai ce al 20 fadilatu ukasha falalar ukasha al hadi wal 20 istimal ma'aridi yadda annabi yake mu'amalantar mutum in ya gitto mai da magana da annabi yake mu'ukash kana cikin su ba wani ya tashi yace ni ma a roƙa min ba ya annabi ya istimal yace sabaka kabiha ukasha shi ma yana cikin tabi'a kyakkyawa ka san yadda ka zo yin sadaka abunda kai nuhi ka ba mutum uku sun kare sai ka bada sai wani ya zo ni ma ban samu ba to an rigaye ka kai hankuri kaji kaga bai jin ciyo ke ban baka da an riga ka da ban baka wani yahu an riga ka ko tun ma'adalla shi ne istimalu ma'arudi الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم كتشاوى حال من دون الله با وندي كي النبي حاليا كتشاوى الله يشوت تامون يجارى من حاليا يا رب